الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي amma ba'ad assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkamu da saduwa a wannan yammaci na juma'a takwas ga wannan wata na jumada al'ula hijar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina shekara ta 1441 wanda ya dace da uku ga watan daya shekara ta 2020 miladiya a inda muke ci gaba a cikin karatu littafin namu mai albarka al-mu'taqadu sahih na babban malamin Abdulsalam ibn Barjas rahimahullahu ta'ala a yau za mu tashi wal imanu bil qada'i khairihi wa sharrihi faddal ba أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والإيمان بالقضاء قال المعلف رحمه الله والإيمان بالقضاء خيره وشره التصديق والجزم بأن الله قدر مقادير الخلائق وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن قال تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر وقال تعالى وكان أمر الله قدرا مقدورا ومراتب القدر أربع نعم الأولى العلم فنؤمن بأن الله تعالى بكل شيء عليم علم ما كان وما يكون وكيف يكون بعلمه الأزلي الأبدي فلا يتجدد له علم بعد جهل ولا يلحقه نسيان بعد علم نعم الثانية الثانية الكتابة فنؤمن بأن الله كتب في اللوح المحفوظ ما هو كائن إلى يوم القيامة قال تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتابه إن ذلك على الله يسير وقال تعالى قال فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتابه لا يضل ربي ولا ينسى نعم.
وقال تعالى وكل شيء أحصيناه في كتاب في إمام مبين يدخل في ذلك التقدير الأزلي قبل خلق السماوات والأرض قال تعالى قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا وكتابة الميثاق يوم ال... يوم ألست بربكم قال تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهد ع... أشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى
نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى والإيمان بالقضاء خيره وشره malam Allah ya shi shi da rahama yake cewa wal imanu bil qada'i khairihi wa sharrihi at-tasdiq al-jazim bi anna Allah qaddara maqadir al-khalaiq wa anna ma sha'a Allah kana wa ma lam yasha lam yakun qala ta'ala inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar wannan shine rukuni na shida daga cikin arkanul iman guda shida shine imani bil qada'i khairihi wa sharrihi kai imani game da abin da Allah ya zartar na kaddara wadda Allah ya tsara ma kowa daga cikin halittunsa na alkhairinta ko kuma na sharrinta yana na so mumuni ya imani da kaddara ubangiji komai Allah ya riga ya zartar da shi ya tsara shi yadda Allah ya tsara ababen haka za su gudane zuwa tashin alkiyama da abin da ya same ka na alkhairi ne Allah ya riga ya kaddara zai same ka da abin da ya same ka sabanin alkhairi Allah ya riga ya kaddara wannan abin zai same ka abin da ake cewa al-imanu bil qada'i khairihi wa sharrihi malaci shine at-tasdiq wal jazm بأن الله قدر مقادير الخلائق شيني مسلمي يغسكتا يي إيماني أينكي wanda babu shakku ko kwankwanto game da hakan cewa lalle Allah ya kaddara dukkan ababen halittu da za su faru Allah ya riga ya tsara rayuwar halittu gaba daya ya kaddara ta ba za ta faru ba sai bisa ga kaddarar da Allah ya tsara ina fata mun gane domin mu ne zai imani da haka cewa lalle Allah ya riga ya kaddara komai ya tsara komai bisa ga hikima da ilimi zartacce wa anna ma sha Allahu kana kuma lalle mumuni yayi imani da cewa abinda Allah ya so kana zai kasance wa ma lam yasha lam yakun abinda Allah bai so faruwarsa ba ba zai faru ba qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar lalle musu ubangiji dukkan komai na halitta dukkan komai daga cikin kaunun nan mun halicce shi ne bai ma'ana mun samar da shi wanda da babu shi kuma tare da kaddara da tsari da komai haka Allah ya samar da komai gwargwadon yadda hikiman Allah ta zartar da kuma ilimin shi subhanahu wa ta'ala wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace wa kana amrullahi qadaran maqdura al'amarin ubangiji ya kasance zartacce ne wanda ba zai faso ba haka Allah ya so faruwa komai yadda kuke ga yana faruwa wa maratibul qadari arba'un mala yace martabobi na kaddara guda hudu ne al'ula martaba ta farko al'ilmu ilimi فنؤمن بأن الله تعالى بكل شيء عليم سيمي إيماني da cewa lalle Allah madaukakin sarki mai ilimi ne game da dukkan komai ba wani abun da ke boyuwa kalkashin ilimin Allah Allah mai cikakken sani ne sanin da jahilci bai rigaye sa ba sanin da mantuwa ba za ta riske shi ba duk abin da ka gani yana faruwa a cikin kaunu tun farkon halitta ya zuwa ƙarshen duniya Allah ya riga ya tsara shi bisa ga ilimin haka abin zai faru yanan musan cewa lalle Allah yana da cikakken ilimi akan dukkan komai ma kana Allah yana da cikakken sani game da abin da ya kasance wa ma ya kuma yana da cikakken sani game da abin da zai kasance wa kaifa ya in zai kasance ma ta yaya zai kasance kenan Allah ya san abin da ya faru ya san abin da zai faru ya san abin da bai faru ba nan gaba zai faru kuma in zai faru ta yaya zai faru Allah masani ne game da wannan subhanahu wa ta'ala bi ilmihi al-azali al-abadi da ilimin Allah na tun azal na har abada ilimin Allah subhanahu wata'ala ɗaya ne daga cikin sufofin Allah baya rabuwa da Allah maɗaukakin sarki ina fatan mun gane can masani ne bai taɓa zamantowa ba maras sani sai daga baya sani kuma sanin Allah ya kewaye dukkan komai da komai babu wani abu daidai da ƙwayar zarra da zai fita ƙarƙashin ilimin Allah shi yasa Allah nuri yake cewa wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين أورن الله ني مبودين غيبي سكي babu wanda ya san su sai shi babu wani ganyen icce da zai faɗi a doron ƙasa duka sai Allah ya san da wannan ganyen kuma ya san faɗo shi babu wata ƙwayar zarra da take cikin sararin duniya sawa'un a ƙasa take ko a cikin teku take face ilimin Allah ya riske ta Allah ya san da wannan ƙwayar zarra abin ɗanye ne ko bushashe ilimin Allah ya riga yi wannan abin kuma a rubuce yake a cikin lauhul mahfuz wanda ke nuna maka kamala da cika ta ilimi na Allah subhanahu wa ta'ala ilimin Allah na tun azal ne kuma ilimi ne na har abada fala ya tajaddadu lahu ilmun ba'da jahlin babu wani abu na ilimi da ke sabantuwa wurin Allah bayan ya rasa sani shi babu babu wani sabon abu da zai faru a wurin Allah duk abin da zai faru a duniyar nan kafin ya faru ma Allah ya san shi wala yalhaquhu nisyanun ba'da ilm mantuwa ba ta riska ubangiji bayan sani baya mancewa wa ma kana rabbuka nasiya ubangijinka ba mai mantuwa bane ba ina fatan mun gani fi kitabin la yadhillu rabbi wa la yansa ubangiji baya mancewa subhanahu wata'ala wanda ke nuna cika da kamala ta ilimin Allah madaukakin sarki duk wani ilimi wanda ba na Allah ba zaka ga rashin sani ya riske shi don wanda zai kai mataki na ilimi da kwarewa zaka ga kafin a halicce shi ko kahin a samar da shi ko lokacin da aka samar da shi bai san komai ba ko al'ata ala al'insani hinu min ad-dahr lam yakun shay'an mazkura inna khalaqna al-insana min nutfatin amshajin nabtalihi faj'alnahu sami'an basira kaga kafin Allah ya samar da mutum wa ya san inda yake ma babu Allah shi halicce ku ya samar da ku daga babu la ta'lamuna shay'an ba ku san komai ba kaga duk ilimin da wani daga cikin halittu za su samu sai kaga rashin sani ya riske shi kuma mantuwa za ta iya riske shi za ka iya mantawa amma ubangijinka ba zai manta ba kuma ilimin shi jahilci bai riga yi shi ba kenan shi cika ilimi na kamala bawa daga cikin bayu ko halitta daga cikin halittun Allah ilimin sama ba zai kammala ba ya zamanto kamili san ya zamanto yana mantuwa ma ina fata mun gane yana iya sanin wasu abubuwa ya iya rashin sanin wasu abubuwa ina fata mun gane ilimin Allah shine baya jahilci ba zai rigaye shi ba kuma mantuwa ba za ta riske shi ba ina fata mun gane kenan martaba ta farko ilimi kai imani da cewa Allah masani ne game da dukkan komai asaniya martaba ta biyu alkitaba bayan ilimin Allah ya riga yi komai da komai sai kai imani da cewa Allah ya rubuta komai da komai fa nu'minu bi anna Allah kataba fil lawhil mahfuz ما هو كائن إلى يوم القيامة سيمي إيماني التي وللي ألا مدوككين سركي يا ربوتا أتشكين اللوح المحفوظ دوان أبن دزي كسان يزوى تاشان القيامة دكا كون قبات آيا da abin da zai faru a cikin kaunu duka na halittunsa Allah ya rubuce shi a cikin Allahul Mahfuz daga farkon shi har ƙarshen shi. Qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace alam ta'lam أن الله يعلم ما في السماوات والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير ألم تعلم شن كان دا أيتك كم مسانيا يا من زعل الله صلى الله عليه وسلم أن الله للي ألا مألوك كن سركي يعلم ما في السماوات والأرض يا سن دا أبن دكي تكين سمي دا دا أبن دكي تكين قصي قبالها inna zalika fi kitab lalle hakan duka yana cikin alkitab alkitab ana nihin nan inna zalika fi kitab abinda ake nihi da kitab nan allahul mahfuz inna zalika ala Allah yasir kuma Allah ya rubuce dukkan abin da zai faru na halittun shi tun daga farkon halitta ya zuwa ƙarshen halitta wannan abu ne mai sauƙi a wurin Allah maɗaukakin sarki babu wani abin da ke da wahala a gaban Allah subhanahu wa ta'ala wanda ke nuna kenan duk abin da kuke gana faruwa yana nan rubuce a cikin Allahul Mahfuz wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace qala fama balul qurunil ula قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى قال فما بال القرون, القرون الأولى wannan Allah na hikaito mana tattaunawa ce da ta faru tsakankanin annabi Musa da Harun da Fir'aun alaihi la'natullah lokacin da Allah ya turo annabi Musa zuwa zuwa Fir'aun shi da annabi Harun alaihi assalam Allah ya turo su ne domin su kira Fir'auna akan cewa ya dawo imani da Allah kuma ya saki banu Isra'ila ya daina bautatar da su da suka je wurin Fir'auna domin tattaunawa suka sanar da shi Allah hazzance kai su zuwa ga ce musu qala fa ma balul qurunil ula sai ce da su to me labarin alqurunil ula mutanen farko da suka gabata wanda suka kisi imani da manzannin da Allah ya turo musu ya labarin adawa ya labarin samudawa ya labarin mutanen annabi nuh ai sun ƙi su yi imani da manzannin da Allah ya turo musu ya labarin su yake annabi musa ce mishi qala ilmuha inda rabbi waɗannan al'ummomin da abin da suka gabatar a rayuwarsu na alkhairi da sharri ilimin yana wurin ubangijina fi kitabin a cikin littafi cikin allahul mahfuz kenan la yadhillu rabbi wala yansa rashin sani ba zai riski ubangiji ba wala yansa kuma Allah ba zai manta amsa a takeice ba fir'aun alaihi la'natullah ina fata mun gani kenan kaga wannan yana nuna kenan duk abin da ke faruwa da wanda ya faru da wanda zai faru nan gaba yana nan rubuce a cikin me Allahul Mahfuz وقال تعالى الله مدوكين سركي يتي وكل شيء احصيناه في امام مبين دكنن كومي احصيناه من كيايش في امام مبين اتكين امام مبين امام مبين كنا شنو مي اللوح المحفوظ للتاهي مبيني بينني mala ce ya fi zalika zai shiga a cikin rubutu da duk abin da zai faru wanda Allah ya rubuta ya kaddara faruwarsa at-taqdiru al-azali qabla khalqi as-samawati wal ard kaddara ta tun azal gabanin halittar samai da kasai qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace qul lan yusibana illa ma kataba Allahu lana ka ce musu lan yusibana ba wani abin da zai same mu illa ma kataballahu lana sai abin da Allah ya rubuta zai same mu ya riga ya kaddara cewa wannan abin zai same mu in Allah bai kaddara ba to abin nan ba zai same mu ba mana tun kafin Allah ya halicci halittu ya riga ya kaddara musu duk abin da zai same su a rayuwa da duk abin da za su sarasa a rayuwa وكتابة الميثاق يوم ألست بربكم haka zai shiga ƙalƙashin rubuta alƙawali a ranar alastu bi rabbikum ranar da Allah ya tattara bayansa ko halittunsa gaba ɗaya ce da su alastu bi rabbikum shin ba ni ne ubangijinku ba qala ta'ala Allah madaukakin sarki ce wa idh akhadha rabbuka min bani adam ka tuna mu al'ummaka lokacin da Allah ya riƙe alkawali daga banu Adam min zuhurihim daga tsatsansu ko gadon bayansu zurriyatahum zurriyarsu gaba ɗaya Allah ya ce da su wa ashhadahum ala anfusihim kuma Allah ya sanya su su zamanto shaida akan kawunansu alastu bi rabbikum shin ba ni ne ubangijinku ba qalu bala suka ce lalle kai ne ubangijin kenan zai shiga kalkashin at-taqdir ko kuma kitabatul mithaq shi ma zai shiga a cikin ma ma martaba ta biyu ita ce al-kitaba yin imani da duk abin da Allah ya rige ya rubuta ya kaddara faruwa shi haka wattaqdirul umri inda takhliqin nutfati fi rahim haka zai shiga ƙarƙashin wannan martaba ƙaddarawa ta rayuwa gaba ɗaya lokacin da ake halitta ɗugun maniyi a cikin mahaifa kaga lokacin da ake halittar mutum a cikin cikin mahaifiyarsa akan busa masa rai idan aka busa masa rai za a rubuta masa duk abin da zai kasance da shi ya zuwa mutuwar shi fayursalul malaku fayanfuhu fil mudghatir ruha a wannan lokacin za a turo mala'ika yayi busa a cikin wannan tsokar yayin da ya kai gudan tsoka sai a busa rai a ciki wa umaru bi arba'i kalimat sai a fore shi da kalmomi guda hudu tuktabu rizquhu za a rubuta arzikin wannan halittar da aka busa mare a cikin cikin mahaifiyarsa wa ajaluhu za a rubuta ajalin shi yaushe zai rasu yaushe zai bar duniya shekara nawa zai wa amaluhu za a rubuta aikin da zai yi a rayuwa musulmi ne kafiri ne aikinsa kakaf na rayuwa za a rubuta wa shaqiyun aw sa'id tun wannan lokacin za a rubuta dan wuta ne ko dan aljanna ne mai rabota ne ko kuma tababbe ne wa taqdirul hawli sannan akwai kaddarawa ta shekara abinda zai faru a shekara في ليلة القدر أدر ليلة القدر قال تعالى ألا ملوكين سركيتي فيها يفرق كل أمر حكيم أتكون ونندرني يفرق كل أمر حكيم أكي صار دكن الأمر wanda zai faru a wannan shekara gaba ɗaya. Qala ibn Abbas abdullahi bin abbas ya ce kalkashin wannan aya yuktabu fi ummil kitabi fi lailatul qadri ma yakunu fi sanati min mautin wa hayatin wa rizqin wa matar hatta al-hujjaj yuqalu yuhajj fulan wa yuhajj fulan abdullahi bin abbas ya ce za a rubutowa ko za a rubutawa a daren lailatul qadr daga ummul kitab shine lauhul mahfuz a daren lailatul qadari ma yakunu fi sana abinda zai kasance a cikin shekara ai kaga duk abinda zai kasance a rayuwa duka na halittu yana na rubuce a cikin lauhul mahfuz to a daren lailatul qadar za a rubutawa abinda zai faru a wannan shekara daga lauhul mahfuz min mautin na mutuwa suwaye za su mutu a wannan shekara suwa za su bar rayuwa wa hayatin suwaye kuma za a haifa suwaye za a samar da su wa rizqin arzikinsu wa matarin da ruwan da za a saukar a wannan shekara hatta al-hujjaj kai har masu zuwa hajji ma yuqalu za a dinga cewa ya hujju fulanun wa ya hujju fulan wane da wane za su zai hajji a wannan shekara duk abin da zai faru daren lailatul qadar na shekarar nan sai a rubuto daga lauhul mahfuz ga abin da zai wakana haka wa taqdiru li yawmi ka karanta shi hmm to bismillah wa taqdiru li yawmi qala ta'ala kullu yawmin huwa fi sha'n فالتقدير اليومي تفصيل من التق... تفصيل من التقدير الحولي والحولي تفصيل من التقدير العمري عند تخليق النطفة والعمري تفصيل من التقدير العمري الأول يوم الميثاق وهو تفصيل من التقدير الأزلي الذي خطه القلم في الإمام المبين نعم والإمام المبين هو من علم الله عز وجل وكذلك منتهى المقادير في آخريتها إلى علم الله عز وجل فانتهت الأوائل إلى أوليته وانتهت الأواخر إلى آخريته وأن إلى ربك المنتهى الثالثة المشيئة فنؤمن بأن الله تعالى قد شاء كل ما في السماوات والأرض لا يكون, في لا يكون شيء إلا بمشيئته ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن قال تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وقال تعالى ولو شاء الله ما اقتتلوا وقال تعالى ولو شاء الله لجمعهم على الهدى وقال تعالى ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة وقال تعالى ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني وقال تعالى وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض نعم الرابعة مرتبة الخلق فهو تعالى خالق كل عامل وعمل وكل متحرك وحركة وكل ساكن وسكون قال تعالى والله خلقكم وما تعملون وقال تعالى الله خالق كل شيء وهو على كل شيء نعم.
وكيل نعم
ونؤمن ya yi haka kenan a takdirul hauli fi lailatul qadar kamar yadda muka ce kaddarawa ta abin da zai faru a shekara daren lailatul qadar kamar yadda Allah ya ce fiha yufraqu kullu amrin hakim a cikin wannan dare na lailatul qadar yufraqu ake rubutawa a bayyana komai na abin da zai faru na ɗaukakar wasu arzikin wasu da abin da Allah ya ga damar zartarwa a wannan shekara kamar da abdullahi bin abbas ya ce har wasu ma za a rubuta rayu- wa- mutuwa- za a gai mutuwar wasu da rayuwan wasu da arzikin da za a sabkar da ruwan da zai sabkar sabka har kuma wanda za su je hajji za a ambaci wani da wani za su je hajji a wannan shekara ta bana wanda ke nuna kaga darlatul qadar akan rubuta abin da zai faru a wannan shekara na abin da Allah ya so ya faru gaba daya malace wa taqdiru li yawmi sannan tsari da kaddara na abin da zai faru a yini qala ta'ala Allah madaukin sarki yace kullu shay'in kullu yawmin go huwa fi sha'an Allah madaukakin sarki a duk kowane yini huwa fi sha'an yana cikin sha'ani subhanahu wa ta'ala ya kashe wannan ya rayar da wannan ya karɓi roƙon masu roƙo ya ije ma masu- masu buƙatar ijewa ya taimaki masu buƙatar taimako Allah subhanahu wa ta'ala yana gab- yana gabatar ko kuma yana tafiyar yana tafiyar da ko yana sarrafar da abin da zai faru a cikin kowane ne subhanahu wa ta'ala وتقدير اليوم تفصيل من التقدير الحولي da abin da zai faru a yini kamar rarrabewa ne na abin da zai faru a shekara ina fata mun gane dukkan abin da zai faru a yini guda rabewa ne da fassara na abin da zai faru a shekara wal hauli tafsilun min at-taqdir al-umri inda takhliq nutfa shi kuma abin da zai faru a shekara kamar rarrabewa ne game da abin da zai faru a rayuwa daidai wurin halittar nutufa kwayan maniyi ta mutum a cikin cikin mahaifiyarsa wal umri tafsilun min at-taqdir al umri al awwal yawm al mithaq shi kuma abin da aka tsara na rayuwa gaba daya kamar rarrabewa ne na abin da aka rige aka tsara na rayuwa ta farko ranar ɗauka alkawari yau ma'alastu da rabbikum kenan wa huwa tafsilun min at-taqdir al-azali wanda kuma shi rarrabewa ne na kaddarawa ta tun azal alladhi khattahu al-qalam wanda alkalami ya rubuta fi imamin mubin a cikin al-imamul mubin shine al-lawhul mahfuz والإمام المبين هو من علم الله عز وجل lauhin mahfuz da kuke ji allan kuduran nan da Allah ya rubuta duk abin da zai faru tun farkon halitta ya zuwa tashin alkiyama wani bangare ne kaɗan daga cikin ilimin Allah maɗaukakin sarki ina fatan mun gane ba wai dukkanin ilimin Allah ba ne ba wani yanki ne daga cikin ilimin Allah subhanahu wa ta'ala wanda ke nuna faɗin ilimi da sani na Allah maɗaukakin sarki wannan zai nuna maka kuskuren albusiri busiri shine wanda ya wallafa littafin alburda ina san kun san littafin alburda ko kuma yana da hamziya a cikin alburda ya yi mubalaga ya wuce iyaka ya yi guluwi irin wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana al'umma shi su na wuce iyaka da zarfafawa wurin yabansa dan da busairi ce yayi a cikin burda wa inna min judika dunya wa darrataha wa min ulumika ilma al-lawhi wal qalami yana yaban manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa wa inna min judika dunya wa darrataha lalle yana daga cikin kyautar da annabi yayi shine duniya da kishiyar ta me kishiyar duniya lahira imana annabi shi kyautar duniya kuma shi kyautar mi lahira da kaga wannan mubalaga ne wuce iyaka ne wurin yaban manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wane ne ya kyautar duniya da lahira eh Allah subhanahu wataala shi yayi duniya da hikima kuma yayi lahira da hikima kalkashin ilimi subhanahu wataala haka ma masu cewa Allah ya yi duniya da lahira don manzan Allah shi ma kuskure ne Allah ya yi duniya da lahira ne don mi don abota mishi kuma ya yi duniya da lahira ne don ku sani cewa lalle Allah mai iko ne akan dukkan komai kuma masani ne game da dukkan komai ina fata mun gane sau da Allah da ya kawo labarin halitta halittu gaba ɗaya ko halittar sama da ƙasa sai ce mi litalamu dan ku sani annallaha ala kulli shay'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli shay'in ilma Allah yayi sama sammai da ƙasai ne dan ku san cewa lalle Allah mai iko ne akan yin komai kaga sai kawo lam lamu ta'lil lam wadda ke nuna illa ko ko sababin da Allah ya halicci sammai da ƙasa sai ce li ta'lam ya halicce su ne dan kusancewa Allah masani ne game da dukkan komai mai iko ne akan komai kuma lalle Allah ya kewaye komai da sani babu wani abin da zai ɓoye karkashin ilimin Allah subhanahu wataala to kaga Imam al-Busairi mai alburda sai ce duniya da lahira kyauta ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inda ya ƙara wuce iyaka da mubalaga sai ce wa min ulumika ilman lauhi wal qalami na daga cikin ilimin manzan Allah ba wai dukkanin iliminsa ba kaɗan daga cikin ko wani yanki daga cikin ilimin annabi shine ilimin allahul mahfuz da ilimin alƙalami wanda kaga wannan mubalaga ce wuce iyaka ne ilimin alauhal mahfuz wani yanki ne ko kaɗan daga cikin ilimin Allah ilimin alƙalami wani ɓangare ne ko wani kaɗan daga cikin ilimin wa ilimin Allah ma ba za a ce wani yanki ne na ilimin manzan Allah ba sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda annabin ya hana haka ya hana wuce iyaka ya hana ƙetare iyaka wurin yabansa shi yasa ya ce la tuturuni kama ataratin nasara ibn maryam ku zurfafa ku wuce iyaka wurin yabona irin yadda kiristoci suka wuce iyaka wurin yaban dan maryam innama ana abdun ku sani cewa ni fa bawa ne wa faqulu abdullahi rasulu in za ku yaba ni ku ce bawan Allah kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam malace ku sani al-imam al-mubin kinnan wani bangare ne daga cikin ilimin Allah maɗaukakin sarki wa kadhalika muntaha al-maqadir fi akhiriyatiha ila ilmi Allah azza wa jalla haka makurat almakadir makurar duk abin da aka kaddara duk abin da zai faru ya zuwa ƙarshen abin da zai faru ila ilimin lahi azzawajal zuwa ga ilimin Allah ne maɗaukakin sarki fantahatil awailu ila awwaliyati ƙarshe duk sai suka ƙare a cikin ko farko duk sai suka ƙare a cikin malin ce fantahatil awailu ila awaliyati ƙarshe ko farko duk sai suka ƙare a zuwa awaliyata Allah farkon Allah maɗaukakin sarki Allah baya da farko kenan duk wani abin da zai faru zai koma ne zuwa ga ilimin Allah maɗaukakin sarki wantahatil awakhiru ila akhiriyati haka komai da zai zo na ƙarshe zai tuƙaƙe ya ƙare ne ya zuwa ƙarshen Allah Allah kuma baya da ƙarshe ina fatan mun gane huwal awwalu wal akhir shine farkon da baya da farko kuma shine na ƙarshen da komai zai kare bar shi wa anna ila rabbika al muntaha lalle matuƙa tuƙaƙewa gaba ɗaya zuwa ga ubangijinka ne subhanahu wataala wannan ita ce martaba ta biyu kenan Allah ya rubuta komai da komai wanda zai faru a rayuwa الثالثة martaba ta uku almashi'a almashi'a shine al'irada abinda Allah ya so abinda Allah ya nufata fa nu'minu bi anna Allah ta'ala qad sha'a kulla ma fi samawati wal ard sai mu imani da cewa lalle Allah madaukakin sarki ya so faruwan duk abin da ke cikin sammai da kasai gaba daya la ya kunu shay'un illa bi mashi'atihi ba wani abin da zai faru sai da su da nufata Allah ma sha akana abinda Allah ya so faruwansa zai faru wa ma lam yasha lam yakun abinda Allah bai so faruwarsa ba ba zai faru ba qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace innama amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun ku sani cewa al'amarin Allah maɗaukakin sarki idan arada shay'an idan ya nufaci faruwar wani abu ko ya so kasantuwar wani abu yakan ce da shi ne kun fayakun subhanahu wata duk abin da Allah ya so ya faru ko ya yake duk girmansa duk ƙanƙantarsa yakan faru ne ƙalƙashin kafin da nun kun sai abin ya kasance ina fata mun gani wanda ke nuna kudura da cikan mulki nawa na Allah madaukakin sarki wanda kuma zai faddo maka kuskuren wasu masu danganta ma shehunansu kun su ce shehunansu su ma suna da me kun faye kun duk abin da ka ji Allah ya yaba kanshi da shi to ka sani baya da kishi a cikin wannan abu ina fatan kun gani baya da kishi a cikin wannan abu Allah ya ce yana da kun yana nuna ma bayan shi cewa ya isa wurin ya samar da duk abin da ya ga dama cikin kun to in wani shi yana yi irin nashi to menene na na me yake cewa Allah ya yi bukan shi da wannan abu ai kun gane Hausa eh ko cikin halittu yau mutum na buga gaba ne da abin da ya san ya fi wasu kuma wani shi ba zai yi wannan abin ka zo ka buga gaba da abin da kowa na da shi yi wa mai kai kun gane zancen abu to duk abin da kaga Allah ya yabi kanshi da shi ya jingina ma kanshi yana nuna babu wani wanda zai tarayya da shi cikin bayan shi babu Allah shi kadai ke ce mu abu kun fai kun ina fata mun gane in kaga ya baka damar ka ce kunto da izinin shi ina fatan mun gane in kaga abu ya faru ta kalkashin kun to Allah ne shike da kun ina fatan mun gane in ma kaga ya dangana mu wani daga cikin bayan shi cewa ya ce mu abu kasance kasance to abun ba zai kasance ba sai in Allah ya so kasantuwa wannan abu ina fatan mun gane amma kai ka ce kana da kun fa yakunu ƙarya ce baka da ita wanda za ku shi daren juma'a gidan rediyo mai yake cimta sahara fm ana maimaita waka ta wannan dagutun nasu da yake cimta inyas suke ce laƙar uti ta kun fayakunu fadlan lahi barhamu wai hakikan an baka kun fayakunu falalla ta Allah ya kai barhamu waye ba shi kun fayakunu kuma yana da kun fayakunu ne ake cikin wannan rayuwa mai kunci haka yana da kun fayakunu ne da rashin lafiya ta same shi bai tsaya garin su ba faransa ya ta yi fari can aka mishi magani fa can ya mutu fari yana da kun fayakunu ne ƙasarsu ke ƙalƙashin ikon turawan yamman duniya yana da kun fayakunu ne ya ƙyale masallacin kudus hannun yahuda abinda suka gada masu da shi ne wannan ƙarya ce in kana da kun fai kun zance ya kare fa da abin da bai ma ba kun ne kawai zance ya kare to wani ne ke da mallaka kun kuma ce ɗaya daga cin halittun Allah ne babu Allah ne kaɗai ke da mi kun fai kun abin da ya ga dama da ya ce kun abin nan zai kasance kun zai tashi duniya da ita kun zai fara duk abin da Allah ya ga dama ya kan da shi ne kun fai kun amma ba ɗaya daga cin halittun shi ba ina fatan mun gani yau Allah ya ce ku sani al'amarinsa idan ya ga dama faruwar wani abu koma menene an ya kula lahu kun fayakun wa qala ta'ala Allah madaukin sarki ke cewa walau sha Allahu maqtatal da dai Allah ya so kuma ya ga dama kuma ya nafaci hakan da bisi yaki ba da di yaki bai faru a duniya ba amma da kaga yana faruwa Allah ya so hakan ya so faruwa hakan da bai so ba da ba zai faru wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki ke cewa walau sha Allahu la jama'ahum 'ala al-huda da Allah ya ga dama kuma ya so faruwa hakan da ya hada mutane duka akan shari'a ba za ka samu ɗaya wanda ba shiriyi ba amma san Allah ne zaɓin shi ne kaga wasu shiryayyu wasu batattu wa ƙala ta'ala Allah maɗaukakin sarki ya ce walau sha rabbuka da dai ubangijinka ya so ya ga dama la ja'alan nasa ummatan wahida da ya mai da mutane dukansu bisa ga tsarin addini guda ɗaya ba su sabani tsakaninsu to bai su faru haka ba subhanahu wata'ala wanda ke nuna maka babu wani abu karami ko babba da zai faru ba ƙarƙashin yarda Allah ba da san shi duk abin da zai faru duk yadda kake ganin kaunin nan yana tafi akan haka hakan Allah ya so hakan Allah ya so abin ya faru inda bai so ba da hakan bai faru wa qala ta'ala Allah madaukin sarki yace walau ina da dai mun ga dama la atayna kullu nafsin hudaha da mun baiwa kowace rai shiriyarta walakin haƙƙal ƙaunu minni sai dai haƙƙal ƙaunu minni magana ta riga ta tabbata daga gare ni la'amla anna jahannama min aljinnati wan nas ajma'in sai na cika wutar jahannama min nas min aljinni ko la'amla anna la'amla anna jahannama min aljinnati sai na cika jahannama da aljanu wan nas ajma'in da mutane gaba daya وقال تعالى ألا ملك سركيت ما كان الله وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض baya daga cikin sha'anin Allah a ce ga wani abu Allah ya gagari ya yi shi kuma menene a cikin sammai yake ko kasai babu duk abin da Allah ya ga dama yi zai yi babu abin da ke gagar Allah mafarkin sarki wannan shine martaba ta uku tare da cewa ba abin da zai faru kuma menene sai dai kalkashin mashi'a Allah da ira da shi arabi'a martaba ta hudu martabatul khalq martaba ta halitta wa huwa ta'ala khaliq kulli amilin wa amalihi Allah madaukakin sarki shine mahaliccin dukkanin mai aiki da aikin shi wa kulli mutaharrikin wa harakatihi da duk mai motsi da motsin shi wa kulli sakinin wa sukunihi da duk wanda ya nutsu da nutsuwar tashi qala ta'ala Allah mulkin sarki yace wallahu khalaqakum wama ta'malun Allah shi ya halicce ku da abin da kuke aikatawa وقال تعالى الله مدوكين سركيتي الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل Allah shine mahaliccin dukkanin komai babu ɗaya daga cikin halittun Allah da ke tarayya da Allah cikin halitta Allah shi halitti komai da komai wa huwa ala kulli shay'in wakil kuma lalle Allah game da dukkan komai masani ne wakili ne ya san komai ya san ƙarshen komai ونؤمن مع ذلك أن للعباد قدرة على أعمالهم sannan tattare da haka sai mu imani da cewa lalle bayu suna da iko akan ayyukansu walahum mashi'atun wa irada kuma suna da zabi suna da nufi ba wanda zai cewa daga cikin bayu yau abin da yake yanayin shi ba cikin zabin shi ba ba cikin nufin shi ina fatan mun gane kai kanka ne ka san mi ke gyara ka ka san mi ke bata ma ka ga damar ka aza kafarka cikin wuta ka ga damar ka sata cikin ruwa gara ta zabi haka ne ko ka san mi ke cutar da kai ka san mi ke amfanar da kai bi ma'ana kana da irada kana da mashi'a ba tirsasa ka ba da karfi akai kai Allah ya baka zabi kai da kakkai ya baka hankali da ma'auni wanda zaka iya tantance abin da ke gyara ka da abin da bai gyara ka ya nuna maka hanya ya kimtsa maka al'amuran da za su baka damar bin wannan hanya kuma ya nuna maka shari'a ya nuna maka bata inna hadaina husabil sabila imma shakiran wa imma kafur ina fata mun gani wallahu ta'ala huwa khaliquhum kuma lalle Allah shine mahaliccin halittu gaba daya wa khaliqu mashi'atihim kuma shine mahaliccin soye-soyensu da abin da suke so wa qudratihim shine mahaliccin kudrarsu wa aqwalihim da maganganunsu wa a'malihim da ayyukansu wal aqwalu wal af'alu sadiratun minhum tudafu ilaihim haqiqatan maganganu da ayyukan da suke faruwa kalkashin dukkanin mutane da halittu ana jingina musu wannan maganganun da ayyuka bisa ga hakika su suka yi kansu wa alaiha yusabun akan wannan ayyukan za a yi musu sakamako na alkhairi aw yuaqabun ko kuma a azabtar da su wa hum la yaqdiruna illa ala ma aqdarahum Allah ta'ala alaihi gabaɗayan halittu ba su da ikon yi sai abin da Allah ya musu ya ba su damar su yi ya kaddara musu ya ba su ikon su yi wannan aiki wala ya sha'un kuma ba za su so ba illa an ya sha Allah sai fa in Allah ya so qala ta'ala Allah madaukin sarki yace inna hadhihi tazkira lalle wannan tazkira ce gargadi ne da jan hankali faman sha'a attakhadha ila rabbih sabila wanda ya so daga cikinku sai ya riƙi hanya wadda za ta kai shi zuwa ga Ubangiji Allah. Kaga Allah ya ba ku dama ya ba ku zaɓi. Ga hanya nan wadda za ta kai ku zuwa ga Ubangijinku zuwa ga tsira zuwa gidan aljanna wanda ya ga dama ya bi. Wanda ka gazo masallacin nan shi ya ga dama zuwa. Ko ba ka ba, wanda ka gan shi gidan giya ko gidan caca ko gidan karuwai shi ya ɗauki kafuwansa shi ya so tafiya ta. ina fata mun gane Allah ya nuna maka hanyar shari'a kuma ya baka dama ka bi kaga dama ka bi kaga dama karkabi ina fata mun gane yawa wa ma tasha'un illa an yasha Allah ba za ku so faruwar wani abu kuma ya yake ba sai fa in Allah ya so faruwar wannan abu inna allaha kana aliman hakima lalle Allah masani ne cikin dukkan abin da yake gabatarwa aliman ko hakiman ko mai hikima ne cikin dukkan abin da yake subhanahu wataala wa qala Allah yace in huwa illa dhikrun lil alamin alqur'ani ba komai bane ba sai an bato wa'azi da jan hankali ga halittu gaba daya liman sha'a minkum an yastaqim ga wanda ya so daga cikin ku ya bi hanya ta daidai kenan shari'a ce wanda ya ga dama ya bi hanyar shari'a wanda kuma bai ga dama bai zaman shabansa Allah ya ba ku zabi wa ma tasha'un amma ku sani duk da haka duk abin da za ku so faruwar shi ba zai faru ba illa an ya sha Allah sai in Allah ya so faruwar shi rabbul alamin ubangijin halittu gaba daya wa qala ta'ala Allah madaukin sarki yace la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah bai kallafa marai sai abin da ta iya ta yi shi laha ma kasabat kowace rai za a mata sakamako ita kadai akan abin da ta aikata na alkhairi a rayuwar duniya wa alaiha maktasabat kuma za a kama kowace rai ita kadai akan munanan aikin da ta aikata a nan gidan duniya kenan kaga idan kai alkhairi kai kai da shi za a sakanya maka idan kai sharri kai kai sharri da shi za a sakanya maka wa qala ta'ala Allah madaukin sarki yace wa tilka aljannatu allati uristumuha bima kuntum ta'malun wannan aljanna allati uristumuha wadda aka gadar muku da ita hakan ya kasance ne bima kuntum ta'malun ai bisababi ma kuntum ta'malunahu fil hayatid dunya da sababan abinda ku kasance kuna aikata shi a rayuwar duniya idan kaga sababin shiga ka aljanna menene ayyukan da ka aikata nan gidan duniya wa qala ta'ala Allah mulkin sarki yace wa zuqul azab wa zuqu azabal khuldi bima kuntum ta'malun ku ɗanɗani azaba madimanciya ko madawwamiya wadda ba a fasa ta bima kuntum ta'malun sakamakon abin da kuka sance kuna aikatawa wa qala ta'ala Allah mulkin sarki yace faman ya'mal mithqala dharratin khairan yara duk wanda ya aikata daidai da ƙwayar zarra na alkhairi yarahu zai ganshi a cikin sakamakon shi gobe kiyama ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره haka duk wanda ya aikata daidai da ƙwayar zarra na sharri matuƙar bai tuba ba akan wannan aikin har ya mutu zai ganshi a rubuce cikin ayyukan shi gobe kenan kaga kaga da maka yi aikin alkhairi kaga da maka yi mi kai sharri cikin kunan ba wanda zai ce tirsasa shi akai aka lankwasa shi dole sai ya zo masallaci ni ya shi da nufin shi yasa ya zo masallaci haka ne ko kaga da maka kuma kaka wa qala ta'ala Allah maɗaukakin sarki ya ce mun karanta ta ko sai wa nu'minu anna karanta shi mishi wa nu'minu anna al-qadara as-sabiqa
wa nu'minu anna al-qadara as-sabiqa la yamna'u min al-amal kama annahu la yujibu la yujibu al-ittikal ولذا لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بسبق المقادير نعم وجريانها وجريانها وجريانها وجفوف القلم بها فقيل له صلى الله عليه وسلم نعم أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل قال لا اعملوا فكل يستر نعم ثم قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى نعم.
وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى فالمقادير لها أسباب توصل إليها فكما أن النكاح سبب الولد والحافظ سبب وجود الزرع فكذلك العمل الصالح سبب دخول الجنة والعمل السيء سبب دخول النار نعم ما ليتي رحمه الله ونؤمن أن القدر السابق لا يمنع من العمل sannan mai imani da cewa abin da aka kaddara da ya riga ya gabata ba ya hana aiki ba zai hana ka kai aiki ba kama annahu la yujibu littikal kamar yadda kuma abinda aka riga aka kaddara ya gabata ba zai wajabta maka dogaro da shi ba ka bar aiki ina fatan mun gani ai Allah ya riga ya kaddara komai da komai ya riga ya gama komai da komai a cikin mu nan Allah ya kaddara dan wuta ya riga ya kaddara dan aljanna Allah ya sa muna cikin aljanna gaba daya hakan ba zai sa ka bar aikinka ba ka dogara da abin nan da aka rubuta ina fata mun gani ولذا لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بسبق المقادير وجريانها وجفوف القلم بها saboda haka lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba sahabban shi labari da gabata kaddara da kuma gudanar ta akan abin da Allah ya riga ya tsara da kuma bushewar alƙalami game da kaddara فقيل له سيأك تدشي صلى الله عليه وسلم أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل shin ba za mu dogara ba akan abin da Allah ya riga ya rubuta mana mu bar aiki ba a ringa yan gama komai kenan sai mu zauna mu jira abin da aka riga aka rubuta mana ya riske mu qala sai manzo Allah sallallahu alaihi yace la kada ku dogara da shi i'malu ku yi aiki fa kullum muyassaru kowane ɗaya daga cikin ku ana sauƙaƙa mishi abin da aka rubuta masa kowa ta shi aiki ina fata mun gane kowa ya rike sababi abin nan da aka rubuta mini ko aka rubuta maka ko aka rubuta musu ko aka rubuta muku babu wanda ya san shi sai Allah ba za ka ƙi sallah ba ka ce abin da aka rubuta maka ƙin yin sallah ne saboda ba ka leƙa ba ka ga cewa a rubuta maka yin haka me za ka aiki da shi abin da Allah ya ce ka yi da abin da Allah ya ce ka bari a cikin alkur'ani Allah ya ce yi sallah yi sallah yi azumi yi azumi yi zakka yi zakka yi hajji yi hajji bari kaza bari shine abin da Allah zai kama ka da shi amma ka san abin da ya rubuta can baka da ilimi akai ba wanda zai zo ya zamne yake aiki ce ya dogara ne da abin da aka rage aka rubuta a can saboda babu wanda ya saka abin da aka rubuta can sai sai Allah wannan wani abu ne da ke cikin ilimin Allah da kudar Allah ya riga ya zartar bai sanar da kai ba mu ya rubuta maka kai dai aiki kawai ina fata mun gane komai da kuke gani Allah ya riga ya sanya mushi sababi ka bi sababin nan sai ka samu abin da yake abin da yake kalkashin wannan abin da kake nema ina fata mun gane duk mai son ya samu bunƙasa ci gaban kasuwancin shi da yalwa arzikin shi gida yake zama ko kasuwa yake zuwa kasuwa yake zuwa ya je kasa kaya kasa haja yana neman ci gaba da samun kuma da duwa a cikin arzikin shi ai kaga ba zai zama na gida ba yace to abinda Allah ya kaddara mana shago zai tarro ni nan masallaci zai yi ba zai yi ba ba za ka zo nan masallaci ka yi kwance baka ce abinda Allah ya kaddara ma na abincin yau zai isko ka nan masallaci a ka riki sababi ko maryam mami Allah ya ce mata khuzzi ilayki eh bijiz'in nakhla ki riki wannan jiz'a na na dabino ki girgiza shi wa khuzzi ilayki sai dabino ya sabko kaga komai na da mi yana da sababi in ruwa kake so ga rijiya dole ka nemo gugan da zaka zira ka sha ruwa ba za ka zo ka yi tsaye baki rijiya ba kana son ka sha ruwa ka ce in Allah ya kaddara zaka sha zaka sha kaga mahaukaci ne kai kenan saboda komai Allah ya sa mishi mi sababi ina fata mun gane ba a dogaro da kaddara a kafa hujja da ita ina fatan kun gane yawwa ثم قرأ سنة من زال الله صلى الله عليه وسلم تامسو فأما من أعطى واتقى للي دوان دي كوتا يباير دا دوكيش يتير دا إتا واتقى يجس أوران الله يكي يدوكو تين الله بيجيما أبن دا الله يهرم تامشي با يقو كارين إيا إيا وشي أبن دا الله يوجب تامشي دا أبن دا الله سنة تامشي دا مستحب من دا أبن دا الله حالة تامشي وصدق بالحسنى كمي يجسكن الحسنى shine al-iman ya imani da Allah ya imani da rukun rukunan imani gaba daya fasanu yasiruhu lil yusra da sanna za mu sauƙaƙa mishi dan sauki ya aikin Allah zai sauƙaƙa maka ina fata mun gane wa amma man bakhila wastaghna amma duk wanda ya rawa da dukiyar shi ya kiya bayar la zakka ta farilla la sadaka ta nafila ya taushe ga mabukata yana da arzikin ya kiya bayar واستغنى يوداتو da kansa وكذب بالحسنى sannan ya ƙaryata alhusna shine ya ƙaryata imani da Allah da rukun da rukunin imani duka fasanu yasiruhu lil usra ko haka ne ko da sannu zamu sauƙaƙa zamu tsananta mishi zamu sauƙaƙa mishi wannan aiki da ya jibanta ya zuwa sakamakon wannan mummunan aikin da yake aikata kenan kowa ya aiki ka yi alkhairi ka ga alkhairi ina fatan mun gane kar ka dogara da abin da aka rige aka rubuta saboda baka san me aka rubuta shine suke cewa wani mutum zamanin Umar yayi sata da yayi sata aka kama shi sai ce wallahi Allah ne kadarta yayi sata inda Allah bai kaddara mishi rubuta bai sata ba sai ce eh haka nan ne kuma za mu cire maka hannu bisa ga kaddara Allah da kaddara maka ya zata shi ya kaddara yi a cire ma hannu da aka ba a kafa hujja da mi da kaddara in ba manta ba haka labarin yake falmaqadiru laha asbab mala ce dukkanin abubuwan da aka kaddara aka tsara suna da sababba tusilu ilaiha wanda za su kai ka zuwa ga wannan abun fakama annan nikaha sababun lilwalad kamar yadda aure sababi ne na samun ɗa yau duk wanda ke gurin samun ɗa na halal bisa ga hanyar da Allah ya shar'anta sai ya yi mi sai ya aure ba zai zama na bai ce in dai Allah ya kaddara zan samu ɗa zan samu dole ka bi sababi tanda Allah ya sanya sababin samun ɗa menene aure ina fata mun gane wal harf sababu wujud zar haka noma sababin samun menene amfanin gona ne ba za ka zo ka zauna baka ce abinda Allah ya karanta na arzikin gona zan same shi kuma Allah bai karanta sai ka tashi kai mi kai noma ka tana da sai ka samu daga ƙarshe fakadhalika al-amal as-salih haka ma aiki mai kyau sababu dukhulil janna shine sababin shiga gidan aljanna duk wanda ya riki aikin alkhairi ya kyautata ya bi tsarin da Allah ya aje mishi to wannan sababi ne da zai kai shi shiga gidan aljanna wal amalu sayyi munan aiki sababu dukhulin nar sababi ne da zai saka ka shiga ina ka shiga wata kenan kakku dogara da abin da aka rubuta can babu wanda ya san abin da aka rubuta masa sai Allah kowa ya tashi aiki Allah dai ya nuna maka hanya ya sauƙaƙa maka duk yadda za ka yi kai wannan aiki na alkhairi ka tashi kai yadda a hankali kuma za ga abin mamaki fa duk masu kafa hujja da kaddara a kafiran yau da wanda suke musan Allah ma suna kaddara suna amfani da kafa hujja da kaddara ne a wurin abin da ya shafi aikin lahira da addini me yasa baka sallah Allah bai kaddara mu azumi fa nan ma dai amma me yasa ba za ka shafa kan karami ba me yasa ba za ka karo da tiran ba ta taho me yasa ba za ka jefa kanka cikin wuta ba ka jefa nan ma Allah ya kaddara mana kaga duk ba zai yi ba amma bangaren addini za su yi saboda sarrai da biyan tsarin kuma shaidan Allah kare mu gaba daya ina ga lokacin sallah yayi nan zamu dakata abin da ku faɗa daidai Allah ya ba mu ladan shi kuskure ko abin da yake kama da haka Allah ya gafarta mana gaba daya assalamu alaikum wa rahmatullahi